إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترى قوة rajab hijirar ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1439 wanda shi ne ya yi daidai da 27 ga watan uku shekara ta 2018 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ammar bin yasir wanda ke cikin unguwar hausawa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin nan na ainihin wato ihya sunna wa ikhmadul bid'a wanda shehu Uthman dan Podio rahimahullahu ta'ala ya wallafa wannan kuma shine darasin mu na 42 a cikin wannan littafi mai albarka Allah madaukakin 43 kai a cikin wannan littafi Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon karanta daidai da fahimtar daidai da kuma aiki da daidai a darasin da ya gabata muna cikin ainihin wato babi na goma sha shida na babi na goma sha bakwai akan abin da ya shafi wato janaza da kuma almakadir wato abin da ya shafi jana'iza da kuma makabarta to malam yana cikin yi mana bayani akan wasu bid'o'i waɗanda ainihin wato ba sa cikin addini kuma an saba da su ana ta yi har ma rashin karatu ya sa mutane sun ɗauka da addini ne nan kuwa bid'o'i ne to malam yana cikin gaya mana irin waɗannan bid'o'i a abin da ya shafi abin da ya shafi janaza da makabarta sai lokaci ya cin mana da haka ya gaya mana cewa yana daga cikin abinda ainihin wato yake bid'a a wannan babi wato gaya wa shi wanda ake ganin zai mutu a dinga gaya masa cewa ya ce la ilaha illallah ma'ana wannan ƙun la ilaha illallah ɗin mala ya sanya ta a cikin jerin abubuwan da ana kiransu bid'a ma'ana ba za a ce wa mamaci kace ba sai dai kawai a dinga karantawa in Allah ya yi masa taufiki ya kama shi kenan amma ba za a dinga bashi kamar umarni ko kuma a dinga nacewa wajen sai ya faɗa ba kawai ana so a ja hankalinsa a faɗa cikin ainihin wato kwanciyar hankali a hankali in Allah ta'ala ya sa ya karɓa shi kenan da haka umartarsa da ya faɗa ɗin wannan yana daga cikin abin da mala ya ce bid'a ne sannan daga ciki akwai zikiri lokacin wankan gawa wannan shi ma babu wani zikiri da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam game da wankan gawa ballantana a ce kowace gaba ga irin addu'a ko zikirin da ake yi ko da kaji masu wankan gawa suna cewa akwai zikiri a guri kaza zikiri guri kaza ko in za a yi gawa wanka a daidai wanke gaba kaza za a karanta kaza to shi Uthman dan Fodio ya karantar da mu cewa wannan ba daidai bane kuma bid'a ne yana daga cikin abin da ya shafi bid'a a wannan babi shigar da auduga da ake yi cikin duburan mamaci da kuma cusa auduga da ake yi cikin hancinsa da makogoransa ya ce wannan bida'a ne kuma keta alfarman mamaci ne ba daidai ba ne bayan mutum ya mutu kuma a keta alfarmarsa kamar yadda yana mutum ba daidai ba ne a keta alfarmarsa yana raye to haka kuma ba shi halatta a keta alfarmarsa bayan ya mutu sannan ko babu komai bai dace ba da koyarwar ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam cusa auduga da makamantan haka cikin dubura hanci da makogwaron ainihin wato mamaci na daga cikin abin da ya shafi bid'a a wannan babi wato ayyana ta inda za a fara daukan makara idan an sa gawa a ciki wato ayyana wani bangare a ce ta dama za a fara ko ta hagu ko ta wato ta baya ko ta gaba to duk wanda ya zo da wannan shine ya zo da abu sabo a addini amma hakikanin al'amari babu wani takamaimai gurin da shari'a ta ce ta nan za a fara daukan makara duk ta inda wani ya fara dauka sai a taya shi dauka kawai a taya shi dagawa kawai a daga ta dama ne ta hagu ne ta gaba ya aka faro ta baya duk babu damuwa da haka ayyana wata jiha a ce ta nan gurin za a fara daukan makara to wannan koda kaga ana takaddama kai wayar da kan mutane ba abin takaddama ba ne duk ita inda aka ga dama a ɗauki makara babu laifi yana daga cikin abin da malam ya karantar da mu a satin da ya gabata da haka za mu tashi a gaba ta gaba wadda ita ce gabar da za mu tashi a yau ƙalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa min zalika as-sayhatu bil buka inda ikhrajil mayyit wato yana daga cikin bid'o'i as-sayhatu bil buka ratsa ihu kwatsa kururuwa da kuka ko fashewa da kuka inda ikhrajul mayyit lokacin fitar da mamaci daga gida za ga kuma har yanzu ana yin irin wannan lokacin da mutum kila ma kwanan keso yayi duk za ga an nutsu ana ta yin addu'o'i ana ta abin nan amma da an gama shirya mamaci an sanya shi a makara za a ɗauko shi daga gida a fito da shi domin a yi masa sallah a kai shi makabarta sai ka ga da yara da manya mata da maza sai ka ga an kaure da wani irin uban ihu da kuka a cikin gidan wasu ma suna rirrike makara suna ta kuka to malam yake cewa wannan ma yana daga cikin bid'a wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an abinda ɗan uwanku ko mahaifinku ko wani naku ya fi bukata a daidai wannan lokacin addu'a ce bayi da wata bukata ta kukan kukan ba wani abu da zai amfana masa hasali ma yin kukan ya zama saba wa koyarwar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da haka tun da ya saba wa sunna ko shakka babu bid'a ne kamar yadda shehu usman dan fodiyo ya ce malamai ma sun yi ijimai akan wannan kukan ba kyau ƙarfin hali ake daurewa ake an san rashi bai da daɗi an san musiba ce ba ya ƙarama ba to amma ya zakai kukan bai canja abin da Allah ta'ala ya ƙaddara ya hukunta ko kayi kukan ba dawowa zai ba kuma gashi kayi abin da bai da amfani kuma ka saba wa Allah maɗaukakin sarki ka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mamaci kuma baka taimake shi ba to kaga in har kana so Allah ya girmama ladanka to lokacin da Allah ya jarabce ka da rashin wani to ka yi juriya ka yi ƙarfin hali ka daure karka yi wannan koke-koken in har ta kama to sai dai hawaye babu laifi don mutum ya zubar da hawaye saboda rasuwar ɗansa rasuwar mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko matarsa ko mijinta don mutum an ga yana ta zubar da hawaye wannan shari'a ta yi afuwa akan wannan domin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ɗansa ibrahimul mu'azzam Allah ya karbe shi an gan shi yana hawaye har sahabbai suka ce har da kai ya ma'aikin Allah ya ce wannan rahama ce Allah ta'ala yake sanya ta a zukatan waɗanda ya ga dama ma'ana wani naka ya rasu wani wanda kake jinsa a jiki ya rasu ka ji ka kiɗima ka ji ka kaɗu zuciyarka ta kasa jurewa ka dinga zubar da hawaye wannan babu laifi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai zuciya tana cikin bakin ciki da damuwa kamar yadda ainihin wato annabi sallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa a cikin hadithin ya ce zuciya tana bakin ciki idanu suna zub da hawaye amma duk da haka ba za mu faɗi komai ba na wata kalma sai abin da allah ya yarda a fara to irin abin da ya kamata mu koya kenan ka iya hawaye zuciyarka ta tugunzuma ka ji damuwa duk wannan babu laifi dan kayi saboda rasuwar wani naka amma abinda ba a so ka buɗe baki kai kuka ko kuma ka faɗi wasu kalmomi waɗanda kuma za su fusata Allah madaukakin sarki shi ake so ainihin a kiyaye Allah ta'ala ka tsare bakunan mu na'am
yake cewa wa fil madakal ya zo a cikin littafin madakal na ibn al-hajj ya ce wal yahdhar inda zalika mimma yaf'aluhu aktharun nas musulmi yayi taka tsantsan ya kiyayi yin abin da wasu da yawa daga cikin mutane suke aikatawa inda zalika yayin da za a fito da mamaci daga cikin gida wani abu ne ibn al-hadi yake cewa kai ka kiyaye karkayi ko da kaga mafi yawan mutanen garinku ko mutanen unguwarku ko mutanen yankinku suna yi ya ce wa huwa annahum shine cewa su mafi yawan mutane inda ikhrajil mayyiti lokacin da za a fito da mamaci yasihuna sayhatal azima suna kwada wata irin kururuwa da ihu mai girma nisa'an wa rijalan mata da maza wa qad yakhtaliduna wani lokaci ma sukan cakuɗe wa huwal galibu shi yafi faruwa dan lokacin saboda an kiɗime ba ma a tantancewa wane ne wannan duk an gauraye an cakuɗe maza da mata yusammuna zalika su masu yin wannan al'ada ta kuka lokacin da za a fitar da mamaci daga gida suna kiran wannan kukan wada'an lil mayyiti wai ban kwana da mamaci kaman ana yi masa bye bye kaman wannan wa qiyaman bi haqqihi kuma tsayar da haƙƙinsa ne kaman wannan yana daga cikin haƙƙin mamaci akan ku ku yi man wannan kukan na ban kwana su masu yin wannan al'adar kaji manufar yin kukan suna yi ne dan ban kwana da mamaci kuma kamar wani haƙƙi ne na mamaci ga sauran 'yan uwansa rayayyu in an zo fitar da shi daga gida su yi masa wannan kukan na ƙarshe wa zalika kadhibun minhum wannan ku ƙarya ce daga gare su waftira kira ne ba gaskiya bane cewa akwai wani kuka dan ban kwana da mamaci ba gaskiya bane yin kukan ƙarshe wai a ce haƙƙi ne na mamaci a yi masa wannan kukan malai ya ce haza zalika kadhibun minhum wabtira wannan kira ne da ƙarya daga irin waɗannan mutane li mukhalafatihim fi zalika sunnatul mutahhara saboda a cikin yin hakan sun saba wa sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama tsarkakakka da aka kiyaye wannan da aka in kaga kana gurin za a yi ka rarrashi masu yi ka haƙurƙurtar da su ka yi musu jan hankali ka ja hankalinsu ka yi musu wa'azi cewa ba daidai ba ne shari'a ta hana abin da aka fi bukata sai ka ɗora su a kai kar kai ma ka zama victim ɗin kai ma a zo an yi irin wannan a gidanku kowa ya kaure kai ma ka yi anko eh wani lokaci za ga abin anko don kar a dinga cewa na abin ko taɓa shi bai ba ba ga idansa ba a bushe ko saboda gudun wannan sai ga shi ma mutum ya buya rima ya sha kiɗa to shi sa kai gai kamata ka zama kuduwa ka zama mai saita mutanen gidan in za a aikace a'a jama'a da Allah a saurara a nutsu ka yi wani ɗan jan hankali da wata faɗakarwa mai ratsa jiki ka nuna illar kukan da kuma irin yadda yake cutar da mamacin kuma a daidai wannan gabar ba wannan mamaci yake bukata ba to kila sai ga a alal akalli ka dakushe abin Allah ya samu dace wa min zalika yana daga cikin bid'a a abin da ya shafi sallar a abin da ya shafi babun jana'iza wato khababul hamilin lil janaza sassarfar masu daukar jana'iza zuwa makabarta alhamilina sune waɗanda suka ɗauko gawa a makara za su makabarta to su dinga sassarfa suna wani gudu-gudu wajen kai wannan gawa makabarta wannan shi ma bida ne mun karanta a baya an gaya mana yadda raka gawa makabarta yake a sunna ba san ɗa ba ba kuma sassarfa ba a yi tafiya irin ta nutsuwa a yi tafiya ta hankali a yi tafiya da sauri-sauri amma ba gudu-gudu ba ba kuma a dinga sanda ba don haka in kaga fafafafafafa ana ta sassarfan nan to ko shakka babu a koda an yi sunna a wajen sallar gawa to a ɗauko gawa zuwa makabarta kuma mutane sun zubar da ladansu sun yi aikata bid'a da aka sai a kiyaye ya zamanto tun daga farko har ƙarshe ya zama akan sunna mutane suke tafiya wanda wannan shine bakin cikin shedan abinda baya so kenan shi yasa duk yanda zai dan kutso da bid'ar ayi ta dan ya zamanto alal akalli ya rage wa mutane samun falala to zai yi aikata haka wa huwa bid'atun muharramatun ijma'a sassarfa da ta wuce ka'ida wannan ita ma bid'a ce a bar haramtawa ijma'an malamai sun yi ijma'i akan haka li'annahu idrarun bil mayyit wal mushayyi'in domin a cikin yin hakan akwai cutarwa ga ita gawar da kuma su kansu masu raka ta ɗin akwai cutarwa za a ga tana tarawa ana ta girgiza ta wannan ya kamo ta nan wannan a yi haka ana hatta wajen canje-canjen za a ga tana jin jiki kawai don dai korayayye ne aka dinga wujijjiga shi haka a tallabo shi nan a juya shi ta nan gurin a yi tafiya mai tsawo da shi lalle in an ji an ajiye shi zai je jikinsa ya yi tsami don haka ana son masu ɗaukan gawa su zama mutane ne masu natsuwa su ɗauki gawar cikin nutsuwa su kuma yi tafiya da ita cikin nutsuwa kar a duba wasu marasa kimtsi a basu su ɗauki gawa su je su wahalar da gawa su wahalar da ku masu nutsuwa ɗin wajen kai gawa makabarta da fatan an fahimta wa fil madakhal ya zo cikin littafin madakhal na ibn al-hajj fayumna'una al-ajala ana hana mutane su yi gaggawa allati tu'addi ila darar irin gaggawar da take kaiwa zuwa ga cutuwa bil mayyit ga shi mamacin wa bi man yamshi ma'ahu da kuma wanda ke tafiya tare da shi domin raka shi domin za ga in su samari ne majiya karfi kila akwai dattawa kila akwai marasa lafiya wani lallabawa yayi in dai har a sallah liman an ce yayi la'akari da waɗanda suke tare da shi to ballanta na kai gawa makabarta da aka sai a lura da wannan kar a yi abin da za a cutar da ita gawar a cutar da kuma masu rakata wa ƙadija an na hayo aidan an ilmashi bilhuwai na bima warada la ta dibbo ka da bibil yahud malaiki ta wa ƙadija a aidan hakika kuma ja an na hayo hani ya zo an ilmashi gabarin yin tafiya bil huwaina da sanda a hankali a hankali shine huwaina wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna to kar a dinga tafiya huwaina bima warada saboda abin da yazo a cikin hadisi la tadibbu kar ku dinga tafiya kuna sanda kadabibil yahud kamar tafiya ta sanda irin ta yahudawa ina fatan gani wannan athar din al-doktor mansur sokoto yake cewa cikin maraji ma'ana references da ya duba wajen yin ta'aliki da takhariji da ta hakikin hadisan wannan littafi na ihya sunna ya ce gaskiya bai samu wannan hadisin ba in banda a cikin wannan littafi na madakhal na ibn al-hajj amma duk littafan da ya kamata ya dubo wannan hadisin bai same shi ba da haka kaga kenan sai dai ko in nan gaba bincike yayi bincike mai yiwa a gano wannan hadisin da kuma matsayinsa amma har zuwa yanzu ba a san inda banda madakhal na ibn al-hajj dr mansur sokoto ce bai samu wannan hadisin a cikin wani littafi cikin ummahatul kutub ba wato hadithin la tadibbuka da dibil yahud wa qala ulama kuna rahmatullahi alaihim malaman mu Allah ya musu rahama sun ce inna sunnata fil mashi abinda yake a sunna game da tafiya bil janaza wajen raka janaiza raka gawa makabarta an yakuna tafiyar ta kasance kashabil musri'i li hajati kamar irin matashin nan mai gaggawa domin zai je biya wata bukatarsa wa hadha huwa al-ma'mur bihi wannan shine irin abin da aka yi umarni da shi wa huwa wasadun baina ma yaf'alunahu awwalan min ad-dabib biha wa akhiran min al-is- min al-isti'jali alladhi yadurru biha wa huwa irin wannan tafiya wasadun tafiya ce matsakaiciya baina ma yaf'alunahu tsakanin abinda mutane suke aikatawa awwalan da farko min ad-dabibi na sanda biha wajen raka gawa wa akhi wa akhiran da kuma na ƙarshen wa min al-isti'jali na gaggawa alladhi yadurru biha wanda kuma wannan yana cutar da gawa ma'ana tafiya ake so ta zama matsakaiciya ba ta farko ba wadda za ta zama ana tafiya sanda a hankali ba ta biyu ba wadda za ta zama akwai gaggawa da yawa da garaje ta yadda za a cutar da gawa da masu rakata to tafiyar da take tsaka-tsakiya irin ta ake bukata wa kana baina zalika qawama Allah ta'ala ya ce mu tafiya ta zama kamar wato a a al'amura su zaman to tsaka-tsakiya don haka a wannan shi ma wajen raka gawa to tafiyar ta zama tsaka-tsakiya ita ba gaggawa da yawa ba wanda za a gaji a gajiyar da gawa a gajiyar da masu rakata ba kuma san ɗa ba wanda za a ga kamar ba a san tafiya wa kana bai na zalika kawama ya kasance tsaka-tsakiya wa min zalik yana daga cikin bid'a a cikin wannan babi na abin da ya shafi janaza azzikiru yin zikiri halata hamlil janaza lokacin da za a ɗauki jana'iza lokacin da za a ɗauki gawa a ɗauka ko lokacin da za a ɗauka ta yi sama da ita ɗin nan a yi wani zikiri shi ma babu wani zikiri ta kamaimai da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam na in za a ɗauki gawa ga zikirin da za a yi don haka ko da ka lura ko ka tsinci kanka a gurin da mutane in za su ɗauki gawa za ka ji suna zikiri to shehu usman dan fodiyo ya ce bid'a ne yin zikiri lokacin ɗaukar gawa bai tabbata ba a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bid'atun makaruha dan haka bid'a ce a bar kyama wa fi takhlisil ikhwan ya zo cikin littafin nan na takhlisil ikhwan wa mimma yunkiruna yana daga abin da ya kamata malamai su dinga hanawa suna inkari azzikiru yin zikiri halata hamlil janaza lokacin ɗaukar gawa faƙad an kara hulfudala manyan malamai masu falala sun yi inkarin haka don bai zo ba a koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ga annabi in za a ɗauki gawa yana yi ba ba a ga sahabbansa masu daraja in za su ɗauki gawa su kai makabarta suna yin wani zikiri ba ba a ji magabatan wannan addini na ƙwarai suna yin haka in za su ɗauki gawa su yi wani zikiri ba babu da aka kawai kuka zo ku ɗauki makara kawai ku yi sama da ita babu wani zikiri da aka ce a yi wafil madakhal ya zo cikin littafin madakhal na ibn al-hajj ibn al-hajj yake cewa wal yahzar musulmi ya kiyayi ya guji min hadhihi al-bid'atu al-ukhra wato daga wannan wata bid'ar ita ma daban allati yaqta'uha aktharuhum وهو أنم ودا يقطعها أكثرهم ما في يوم متاني سكا ينكي هكونتي لإتا سنا ينتا تولي متن التي يفعلها أكثرهم شيني ديدي يا ربا يقطعها بني وليحذر من هذه البدعة الأخرى التي يفعلها أكثرهم ban sani ba ko haka ya rubuta muku haka ya rubuta to gyaran alawa ne kyan
walyahdar min hadhihi bid'a musulmi na kwarai ya kiyayi aikata wannan bid'ar al'ukura wata daban allati yaf'aluha aktharuhum wadda zaka ga mafi yawan mutane suna aikatawa wace bid'a ce ibnul hajj yace wa huwa ita ce annahum su da yawa daga mutane ya atuna bi jama'atin minan nas suna zuwa da mutane masu yawa za su zo daga jama'a daga cikin mutane masu yawa yusammunahum suna ambatan wa'annan mutane bil fuqara'iz zakirina talakawan masu zikiri a wancan lokacin shehu usman dan fodiyo ko kuma ibnu al-hajj ya riske su sunan su fuqara'uz zakirina wato talakawan zakirai ba fa zakirai waccan ta abin nan ba kawai ne ji an fahimta ma'ana talakawan masu zikiri su masu zikiri ne talakawa za a kirawo su da yawa su zo yazkuruna za ka dinga jin su suna ta zikiri amamal janazati a gaban gawa jama'atan jama'a guda jama'a da yawa ala sautin wahidin akan sauti daya sai an yi zikiri kila ma sai an yi rangaji akan gawar an yi jijjiga jiki an yi zikiri an yi zikiri sannan sai kuma a ɗauki gawa a tafi da ita ma'ana ita ma gawar kafin a ɗauke ta su wannan fukara uzzakiri nan sai sun zo sun yi zikiri akan ita gawar an fahimta sun yi zikiri bisa sauti ɗaya suna ɗauka tare suna ajiyewa tare waya ta sanna'una suna ta kareraye muryarsu suna marere cewa fi zikirihim a cikin wannan zikirin nasu wa a ɗala fi zalika ibn alhaji ya tsawaita maganganu akan haka cewa ba daidai ba ne wani zai ce to ai ambatan Allah ne ai zikiri ne eh shi fa addinin nan abin da ake so ka gane ba azanci a cikin sa Allah gafarta mana sannan shi wannan addinin da kake kallon sa babu karambani a cikin sa abinda shari'a ta ce ayi shi zaka yi wanda bata sa ka ba koda kana ganin yana da kyau ba daidai bane kai na fata an gane zikirin nan abu ne mai kyau in aka yi shi ta sigar da ta dace kuma aka yi shi a gurin da shari'a ta ce a yi shi amma a daidai lokacin da aka shirya gawa ko an mata wanka an mata sallah ma za a kai ta makabarta a kirawo fuqara uzzakirina su zo su tsaya a gabanta su yi zikiri su yi zikiri su karere ya murya su marerece wajen yin zikirin sannan kuma a ɗauki gawar a tafi da ita makabarta ko da kila ni dai ban taɓa ganin haka ba amma kila wani zai ce ya taba ganin an yi ko kuma yana ji a wani ƙauyen ana yi saboda har yanzu za ga alhamdulillah ana ta karatu yana yawaita mutane ana ta gane addini a hankali a hankali da haka za ga wasu abubuwan a hankali a hankali sai dai mu karanta su kawai mu ji su oh ashe an taɓa yin wannan bid'ar tuni ashe tun malamai sun riga sun bi ta kanta gaba ɗaya duk an an abin nan to haka ake so matukar za a dinga karatu to za a ga abubuwan da suka shafi al'adu da suka shigo addini mutane za su dinga ware tsakanin tsaba da tsakuwa ina fata an gane to wannan shine muhimmancin a yi ta ilmantar da mutane a yi ta karantar da mutane a ko ina in dai ilimi ya yawaita to daidai din mutane zai yawa gwargwadon yadda jahilci yawa mutane katutu gwargwadon yadda kuma shirme zai yawa gwargwadon yadda ba daidai ba zai yi katutu a cikin al'umma to shi sa alhamdulillah za ga wasu abubuwan yanzu muna karantawa ne amma kai kanka wani abin aka ce shi ma ga wata bid'a ai ana yin ta kaza kaza sai ka ji au kai baka ma taba jin ta ba a ba kila wani a watan da duniya tana da fadi kila wani ya ce ya taba zuwa wani kauye ko wani yanki ya ga suna yin haka ina fata an gane so saboda haka koda kaga ana yi mu dai nan gaskiya ban ga ana yi alhamdulillah nan wannan bid'a dai ni ban taba gani ba amma ana ana yi ko to to kaji ashe ni ne ni ne ashe na zama bako ashe wai ana yi to na'am to a wajen gari ne ba a yi eh amma cikin gari ana yi kenan to to karka rubu karka ga wannan ya burge ka kace oh haka ake yi to ba insha Allah ni ma an yi mana mutuwa to kar kar kar kar kar wannan ya rude ka tunda an ce ana yi to ka san yawanci mutane ba a karatu ba a littafi suke koyan addini ba a gari kawai mutum ya ga ana yin abu kawai shi ma sai adoptin sai dinga yi to kar ka ga wasu suna yin irin wannan kamar yadda za a ga yanzu bayan an yi sallar gawa abinda dai na san ana yi shine bayan an gama sallar gawa kawai sai kuma a tsaye da makara sai a yi ta addu'a sai wani malami kuma ya zo ya ta a karanta kaza a karanta kaza yi ta addu'a to kaga wannan shine yawanci na ga ana ɗan yin sa jifa jifa ashe wancan ɗin ma na a tsayar da gawar a yi ta mata zikiri sai an yi zikiri an yi zikiri fukara uzzakiri ne sun yi zikiri akan ta sannan a ɗauka a kai ta gawa to ko a makabarta amin to ko da kaga ana yi addini ba ba kamara aikan nasa ne addini ba addini shine abinda malamai na kware suka rubuta ƙur'ani hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam maganganun magabata na kware anan ake koyan addini da ko da kaga manyan mutane da manyan rauna kila ma da alkabba da manya-manyan carbuna masu alamomi to ko da kaga hakan karka bugu ka iya ganin mutum sau da yawa za a ga mutum da shiga da kamala ta malanta kuma jahili ne shi yasa aka ce wato jahili mai ibada wato shedan wato ya fi sani har ma ana cewa baccin malami ya fi ibada jahili kuma dukkaninsu fitina ne a cikin addini kamar yadda mai ta'alimi ya faɗa gaba ɗayansu duk fitina ne malamin da baya aiki da karatunsa da kuma jahili mai san addini mai san ibada shi wannan ya sani ya ki aikatawa shi kuma wannan bai sani ba kuma so yake aikata kowanne za ka ta'adi yake wa addini kuma fitnatun fil alamin azimatun haka mai ta'alimi ya ce wayannan guda biyun duk fitina ce gagaruma a cikin a cikin al'umma ka ga jahilai su kuma gashi Allah ya sa musu san siffantuwa da addini kaga mutum ya sha rawani ya sha babban riga da alkyabba kuma ba karatun shi kuma mai karatun kila ganshi yana ta yawo haka ba za ka ga alamar karatun ba to wannan duk za ka ga akwai irin wannan da haka ba a ruduwa dan an ga mutum yayi shiga ta malamai ba a shiga al'amarin yake ba da aka dai yan uwa addini ana karanta shi ne ba wai ana gani mutane suna yi a koya ba da aka ga kenan waccan ɗabi'a da ake yi na zikiri kafin a ɗauki gawa a kai ta makabarta to yau kaga karatu ya biyo ta kanta shehu usman dan fodiyo ya san da ita tun zamaninsa ana yi ibnul hajj ya yi tsokaci a kanta cewa ba daidai ba ne zabi da in kai magana aka yi ma caka ce wallah ba ruwanka kai ma dan fodiyo ka ji ya karanta ya faɗa a littafinsa da aka ba da kai za a yi fada ba a ji a samu dan fodiyo shi ma kuma dan fodiyon kaji shi ma ya kawo ma magana ibnul hajj kuma duk wayannan gaba ɗayan su duk malikiya ce za ma ka ji a gaba yana ta reference da su muku tasar da waye da waye dole tafai ne da muke karanta ake ta karantar da mu a zaurika kuma wallahi abubuwan nan da yawa in ka je kana kuna kuna yin karatu a zaure kana tambayan malamai irin dattawan nan zaka ji suna ta faɗa su yawanci ba su da mutane ne wayanda suke ba sa son hayaniya ba sa son kaza shi sa ko sun ga ana yi za ga malami babban malami a wajensa ake daukan karatu duk unguwar amma in yazo ya ga ana yi sai ya zuba ido kuma su marasa karatu malam ko ta ido ba su da ita maimakon malam wani yana nan duk abin da za a yi a dinga rufarin tushi algafata malam to yayi kamata a yi duk abin da za a yi algafata malam ya za a yi a kawai shi ma ya zama dan kallo kawai wani zai gan shi da carbaha yana ta zazzara ido eh a yi kaza a kai kai yana ta yi wa mutane tsawa ina karatu a ina aka ce haka babu Allah ya samu dace to mala yake cewa wa min zalika na daga cikin ainihin wato wannan bid'a din tashyi'ul mayyit ila al-qabri raka mamaci zuwa kabarinsa bi qira'atil qur'an to kaji wata bid'a da karatun al-qur'ani akwai masu raka shi da zikiri an ɗauko gawa banda wancan shi wancan an yi zikirin yana gida to kuma an ɗauko shi za a ga wasu su kuma a gaba ko ƙila wasu a gaba wasu a baya ana la ilaha illallah ana ta zikiri ana ɗauka tare ana ajiyewa tare ana tafiya lokacin da za a kai mutum makabarta to wannan kam na ji labarin an ce a cikin gari ana yi to wannan shine abin da malam shehu usman dan fodo yake magana ya ce ba daidai bane to kaji banda wannan ma akwai karatun alkur'ani shi kuma bari ka ji yadda ake yin sa shimfiɗa ake tafiya da ita idan za a tafi makabarta sai a ɗan da tsu kamar daga nan zuwa can sai a ji a shimfiɗa abin nan alaran momi sai su kewaye wannan tabarma sai a yi tattilawa a yi tattilawa a yi tattilawa da ainihin an zo da gawar kusa da su sai a sake naɗa tabarma sai a kai ta can gurin sai a kuma shimfiɗa ta sai a ci gaba da karatun ƙur'ani shi ma da ta kuma an kuma zuwa dab da su sai a kuma ɗaukiya sai a ƙara ta can gaba sai a ci gaba da karatun ƙur'ani duk wai share fage ne duk protocol ake yi wa wannan gawar zuwa makamarta wannan karatun duk so ake amfani shi wato ka san wai duk yana daga ciki wato wani lokaci ka tausaya wa mutane kar kai fada duk wai kokarin mutane su yi daidai su kyautata wa wannan gawar su yi abin da zai amfane ta to a madadin su koma su ɗauki wanda shari'a ta ce a yi sai kuma mutane kawai sai su ɗebo wasu abubuwa kawai sai ta yi duk wanda ka gani su suna yin wa'annan abubuwan za ka ga galibin su in banda masu ilimin su da suna yi bisa san zuciya ne dama so suke kawai su zama kishiyoyin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shedan yana amfani da su in aka ce annabi ya ce ai kaza su kuma sai su zo su yi sabanin wannan amma galiban waɗanda ba masu karatun ba za ga wallahi da kyakkyawan niyya suke kawai suna yi ne suna ganin kamar daidai ne galibi za a ga haka ne ana ganin kamar mamacin nan tasa ta ƙare yanzu ayyukansu sun tsaya wani su abubuwa ake so a tattaro a tattaro duk su amfane shi yanzu zai shiga cikin wata sabuwar rayuwa don haka wannan zikirin ana sa ran ya amfane shi wannan takarar da karatun ƙur'anin da za a yi ta yi ana tunanin ya amfane shi to amma kash abinda zai amfani mamaci shine abinda shari'a ta ce zai amfane shi ba abinda ni ko kai muka ce zai amfane shi to shi sa in muna so mu taimaki mamatanmu to mu tuntubi shari'a ta gaya mana menene in mun yi zai amfani mamatanmu in ba haka ba za mu zo mu ɓata lokaci mu ɓata energy ɗinmu mu ɓata dukiyoyinmu mu ɓata lokacinmu da abinda ko kaɗan ba zai amfani mamaci ba
mala yake cewa wafil madakhal ya zo cikin littafin madakhal na ibn al-hajj wal yahdhar mimma yaf'aluhu aktharuhum musulmi ya guji ya kiyaye abinda da yawa daga cikin mutane suke aikatawa min huduril qurra na halartowar mahaddatan alqur'ani na hararo haddat wato hararowar ko halartowar alqurra hafizan alqur'ani alarammomi idzak a daidai wannan lokacin wa yubsadu lahum hasirun sai a shimfida musu tabarma a hanya hasirun ala dariki a hanya aw busudun ko shimfidu irin carpet carpet a dinga shimfida musu akan hanya aw huma jami'an ko kuma da tabarmar da shimfidu na alfarma duk a shimfida musu fayajlisuna alaiha sai su zo su zauna akai wa yaqra'una alqur'ana suna karanta alqur'ani an fahimta ko wannan shi ma yana daga cikin bid'a wannan ba zai amfani mamaci ba
kaga kenan shi alkur'ani shi ma zikiri ne to akwai kuma wanda ba qur'anin suke karanta ba dai zikiri suke to da wanda suke yin zikiri su raka gawa da wanda suke karatun alkur'ani a dinga masu shimfiɗa suna yin karatun ƙur'ani kafin gawa ta je inda suke duk wannan dai abu ne wanda ana ganin kaman yana da kyau amma abu ne wanda shari'a ba ta karantar da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba bai kuma ainihin ce a yi ba haka magabata na kwarai ba sa yi
ina fata an gane da aka sai mu kiyayi irin waɗannan abubuwa wa min zalika as-sahifatu allati tu'allaqu bil mayyit yana daga cikin bid'a as-sahifa takadda allati tu'allaqu bil mayyit wanda ake rataya wa mamaci wa fiha ayatul qur'an a cikin ta akwai ayoyin alqur'ani aw asma'ullah ko sunayen Allah aw al-anbiya ko sunayen annabawa aw asma'ul aw asma'u awliya'illah ko sunayen waliyan Allah au gairu zalika ko wani haka min malahu hurma daga abin da yana da mutunci yana da alfarma wa huwa bid'atun muharramatun alal mashhur malai yake cewa wannan ita ma bid'a ce a bar haramtawa bisa zancen da yafi shahara a wajen malamai li'anna ajza al mayyit domin dai jikin mamaci gabobin mamaci ta talawwasu bis sahifa wato zai zamanto ya bata wannan takarda din wa fiha ayatul qur'an tunda mutum zai ribe ya dinga miki ya dinga kaza ya zagonye da wannan takaddar a jikinsa kuma a jikinta akwai ayoyin alkur'ani au asma'ullah ko a jikinta akwai sunayen Allah au asma'ul anbiya ko sunayen annabawa au asma'ul auliya ko sunayen waliyan Allah au gairu zalika ko wani haka min malahu hurma daga abin da yake yana da alfarma haka ba daidai bane a sa sunan Allah ko ayar qur'ani cikin najasa kuma amfani ba za ta amfani mamaci ba an fahimta abinda zai amfani mamaci shine abinda shari'a ta ce zai amfani mamaci ba abubuwan da za mu rakito mu karumo mu zo mu hahaɗa mu yi wa mamaci ba in muna so mu taimaki mamaci to mu koma mu yi masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar to ko shakka babu wannan an yi wa mamaci gata kuma an ce abin da aka yi ya same shi da aka wannan rataya takardar da a cikinta akwai ayoyin alkur'ani ko sunayen annabawa ko sunan allah to wannan shi ma yana daga cikin abin da yake bid'a wa fi takhlisil ikhwan ya zo cikin littafin nan na takhlisul ikhwan faqad istahsana ko qad istahsana ba'd ulama as-sahifa wasu malaman sun ce yana da kyau wannan takarda din allati tukutab wadda ake rubutawa wa tusamma al-ahada amma suka sa mata suna wai alƙawari takarda alƙawari ce da aka babu laifi wasu malaman suka ce yana da kyau a rubuta wannan takardar a rataya wa mamaci har ma sun kira ta da takardar ainihin wato al'ahad alƙawari wa tuj'alu ala sadrihi sai a dora akan kirjinsa fi kabarihi a kabarinsa wani lokaci akwai masu rubuta ma tambayoyin kabari sai abin ne mutum da su abinda haka tunda bai haddace ba kagan an zo an tashe shi za a tambaye shi kaga sai ɗauko wannan takardar kawai sai dinga ba da ansa ina jin daga nan kuma masu rufe mamacin nan da wani bargo haka mai ayatul kursiyu da sunayen Allah duk yana cikin irin wannan a je a binne shi da wannan za a ga katon barmushe irin wannan bargon ko wannan mayafin an rubuce shi da la ilaha illallah ko ainihin kada sunan Allah ko kuma aman abin ayatul kursiyu sai a ce abin nan sai a wannan duk yana daga ciki wa'annan abubuwan fa sai dai mamaci ya je da kayansa cikin kabari abinda zai amfane shi cikin abubuwan da shari'a ta ce za su amfane shi ne addu'o'in sauran 'yan uwansa musulmi sai kuma ayyukan da shi ya aikata da kansa wa allai salil insani illa masa ƙultu to kaji wasu malaman suka ce wai wannan a iya yi suna ganin yana da kyau ƙultu shehu usman dan fodiyo shi kuma ya ce sai na ce wa haza wannan mimma la yanbaghi yana daga abin da bai kamata ba bai halatta yi ba in ji shehu usman dan fodiyo lima taqaddama zikiruhu saboda abin da ambatansa ya gabata min anna ajza almayyit cewa jikin mamacin nan fa yana ribewa ne yana lalacewa ta talawwasu bis sahifa kuma zai zo ya bata wannan takaddar wanda a cikin ta akwai ayoyin alqur'ani wa fiha ayatul qur'an a cikin ta akwai ayoyin alqur'ani aw asma'ullah ko sunayen Allah aw awul anbiya ko sunayen annabawa aw asma'ul awliya ko sunayen waliyai aw gairu zalika ko wani haka min malahu hurma daga abin da ake ganin yana da alfarma wasawabu zancen da yafi zama daidai allau salima fi'iluhu inda za a ce wannan aiki na yin wannan takarda zai iya kubuta daga abin da aka ambata na lalacewa shine misali an yi hufara fil kabari a tona kabari fil janibi sharqi minhu a bangon gabas na shi kabarin mimma ya bu'udu anil mayyit daga abin da yake nesa da inda jikin mamaci yake fatuj'alu sahifa sai a manna ko a ajiye wannan takaddar a wannan fi zalika akan abin da ake magana kama qalahu ba'dul ulama kaman yanda wasu cikin malamai suke ganin haka za a yi wa hadha akhaffu to wannan ya dan fi sauki sauki akwai wanda suke ganin kasan gina kabari kabari kala biyu ne akwai shakku akwai lahadu shakku shine irin kabarin da ake yi a gurin mu shine a haka babban uwa sannan kuma a je tsakiya sai a haka ya to akwai kuma allahadu shine in an haka uwar to yar sai a rarake bangon gabas a nan ake yin yar maimakon kana zuwa ga an sa mutum haka abin nan a tsakiya to sai ga an sa shi haka an tura shi cikin wannan yar ta haka sai a sa itatuwa da abubuwa sai a kare shi don kai ya dawo sannan sai a sa ɗanyar ƙasa da sauransu sai a manne wannan shine lahadu to sai a yi wa bangon gabas ɗin a yi ƙwaƙule shi sosai ta yadda ita wannan takarda sai a tura ta can ta yadda shi nan an an sa shi ya zamanto bai matsa kusa da ita ba ta yadda ita za ta yi mai aikin da ake so ta yi masa shi kuma koda ya zagonye ba tare da ya bata ta ba na fata an gane to ya ce inda zai iya yiwa a ce an yi haka ya ce to wannan ya ɗan fi sauƙi-sauƙi lakin sai dai inda gizo yake saka la yaslamu fi'luhu wannan aikin ba zai kubutar da waccan takardar daga lalacewa ba walau ma a hadhihi alhila ko da an yi wannan dabarar in ji shehu usman dan fojo me yasa yace li annahu bid'atun kawai ko an yi wannan hikimar da wannan dabara ai in an yi haka to ba dai an ce kar ko da ma takaddar ba za ta lalace ba jikin mamaci ba zai zagonye ya bata takaddar ba kada a yi bid'a ne wal khairu kulluhu alheri ga baki ɗayansa fitti ba'i rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kira an gawo magana la khaira illa fitti ba'i muhammadi la khaira illa fitti ba'i muhammadin sallallahu alaihi wasallam babu alheri sai a cikin bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tun da bai yi ba a daina wani dabarbaru da wani azanci a koma a yi yadda yi shi yasa ko da an yi wa'annan hikimomin shehu usman dan fodo ya ce har yanzu fa sunan wannan aikin bid'a kuma alheri ga baki ɗansa na duniya da lahira yana cikin bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an fahimta shi sa alfazazi ya maimaita haka a cikin gurare daban-daban cikin littafinsa ainihin wato ishiriniya daga ciki kaga ya sa sa'adatuna mashrudatun bittibai ko inda ya faɗa kai yace samun arzikin mu na duniya da na lahira sharadi ne sai mun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai azurta yana saba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an fahimta yake cewa laqad faza man kana rasulu imamahu ya ƙudu bihi na'awan najati zimamahu ya ce kai ya rabauta ya dace wanda manza Allah ya zama jagoransa shi ne limaminsa shi kaɗai ke kallo ba ruwansa da wasu malamai malam wane ya ce kaza malam wane in dai abin da malam wane ya ce ya saba da abin da manza Allah ya ce wane ne kuma malam wane an taɓa tambayar imamu ahmad bin hanbal aka ce to ga wani hadisi manza Allah ya ce kaza ya kake gani ransa ya ɓaci ya gyara zamansa ya ce wani kamar yaya nake gani kun ga nayi kama da ko shiga ta ta kiristoci ne ko kun ga nayi shiga yahudawa ne annabi ya ce wa ku ce wai ni me na gani saboda haka ko da wani malami ya ce ayi kaza to in abin nan ya ci karo da na manzan Allah ba wani zancen malam wani ba wanda Allah zai tambaye ka sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga kabari za ka gane ba wani malami ba ka abu malam wani wannan kuma ya rage naka sai dai in ka bi shi ne akan ya dora ka akan bin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba wani mahaluki da Allah zai tambaye ka tambayoyin da za yi mutum kabari man rabbuka ma dinuka wa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum su kenan tambayoyin mene waye ubangijinka ka bauta ka bautatawa sannan wani addini ka mutu akai sannan me za ka iya cewa game da wannan da aka aiko maka ba malamin ka aka aiko ma ba ba malami na aka aiko maka ba manzon Allah aka aiko ma shi yasa Allah cikin suratul nur ya gaya ma wa in tudiuhu tahtadu wa ma ala rasuli illa al balagul mubin in kun bi manzon Allah za ku shirya kun shirya ma kawai shi yasa alfazazi ya gaya ma yace faman wa man hada anhu fai asumin falahi yace duk wanda ya bauɗe ya karkace wa tafarkin manzon Allah ku yanke kauna da rabautarsa ba zai rabauta ba wallahi ba zai rabauta ba haka mu yi kokari mu maida in dai addini ne to mu koye shi daga wajen wanda aka ce mu koya ba aiko maka kowa ba sai manzan Allah ba wani wanda aka aiko manzan Allah aka aiko maka sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka ayi hakuri kowa ya ajiye ra'ayinsa da son zuciyarsa gefe a dawo kuma sannan ba abin da zai hada kan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan karatun da ake yi saboda duk wani wanda zaka kawo to wani ya yarda da shi wani bai yarda da shi ba amma matukar mutum yana amsa sunan musulunci ko a munafurce ne ya yarda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma abu ne mai sauki in ce malam wani wani ya ce ƙarya ne kai ma ka kawo malam wani ai kaza kaza ai wai wani malam wani ban yarda da shi ba amma musulmi yayi kaɗan tsagerancin sa bai kai a ce masa manzan Allah bai ce waye manzan Allah sai dai inda ma rubagen musulmi ne to kaga ashe abin da zai hada kan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam shine bin wannan annabin da aka aiko musu kowa ya aje san zuciyarsa kowa ya aje ra'ayinsa gefe kowa ya aje ra'ayin malaminsa gefe mu dawo mu rike abin da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban nan nasa masu girma suka koyar da mu shikenan sai a huta yanzu kaga dan bodiyo ne da kansa yace duk wannan dabarun da ake ta yi fa duk wannan baya canza wa tuwo suna tuwo sunansa sun tuwo tunda dai wannan aikin bid'a ne ko da an yi wannan azancin an rarake bangon gabas an tura takaddar ita wannan da ake kira takaddar alkawari an tura ta can ciki sunan bid'a dai tana nan sunanta bid'a kuma alherin duniya da na lahira yana cikin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu ikon biyayya a gare shi wa min zalika yana daga cikin bid'a gasulul atraf wanke gabobi min atharil mayyiti inda ihinar ruju wai saboda an dan taba gawa ko an dauki mamaci lokacin da aka dawo min dafani daga binne mamaci qabala dukhulil baiti kafin mutum ya shiga gida a je ai tawawanke jiki din nan idan kura kai hanya ce ta tana da kura wajen wannan duk kai fitu-fitu sai ka zo ka gabarin ka dan wanke jikin ka shiga gida ba da sunan addini ba ba komai amma ka ji cewa wani addini ne ya ce in ka kai gawa makabarta kakka shiga gida zai ka wanke hannunka ka wanke fuska ka wanke kafafuwanka to a nan ka yi wa addini ƙari ba gaskiya ba ne addini bai ce ai haka ba amma kai karan kanka kaga kafin ka shiga gida bari ka dan wanke jikinka ka dan taba ƙasa ka taba kaza ko kurata abin nan wannan kuma wani abu ne daban shi sa mala yake cewa yana daga cikin bid'a wanke gaɓoɓi bayan an dawo daga kai mamaci makabarta an binne shi kafin mutum ya shiga gida wa huwa bid'atun makaruha wannan bid'a ce makaruhiya wa fil madkhal na'am kuma magana ake ma wa fil madkhal ya zo cikin littafin madkhal na ibn al-hajj wa kadhalika yuhadhdhiru mimma ahdathahu ba'dhum haka ma dai ana jan hankali da jan kunnan musulmi ya kiyayi abinda wasu daga cikin mutane suka kirkiro wa huwa wani abu ne shine annahum wasu mutane idza raja'u in suka dawo ilal baiti zuwa gida min ad-dafani daga binne gawa la yadkhuluna al-baita ba sa shigowa gida hatta yugassilu atrafahum har sai sun wanke gabobinsu wa kadhalika yuhadhdhiru mimma ahadathahu ba'dhum har wa yau kuma mutum ya kiyaye aikata abin da wasu mutane suka kirkiro wa huwa shine anna ma kana min alma'i fil bait wai duk abin da ya kasance na ruwa a cikin gidan allazi ma tafihi almayyit wanda wannan mamacin ya mutu a cikin gidan la yantafi'una bihi ba za a amfani da ruwan ba wa yadrahunahu sai a zubar da shi duk abin nan kwantena da aka tara ruwa duk zai a tsantsirar da shi abin nan randa da aka zuba ruwa duk sai a kwarfe ruwan randa duk a zubar da shi saboda mamaci ya mutu a gidan mutum ya mutu a gidan da haka ruwan da ya rage a gidan lokacin da wannan mamacin ya mutu ba za a yi amfani da shi ba da aka sai a zubar da shi wannan ita ma bida ce ko da kaga ana yi ko ka ji labari to ka sani wannan bida ce wa min zalika lokaci yayi to na'am yin wanka a ya shiga wa ciki wannan ai wannan za ka ga diyonci mutanen an daga makabarta ana ta wanke gabobi ana wanke jiki ko to wannan mutum ya ji cewa shi ma wani bangare ne na in ka kai gawa in ka dawo sai ka yi wannan wanke-wanken to shi ne aka ce bida ne amma mutum jikinsa ne ya ga ya yi ƙura da yawa ya zo ya ɗarar rage ƙurar ba da waccan niyyar ba babu komai yawa wa min zalika ba a yi magana ta'aziyya za a shiga insha Allah ina ganin wannan gaba ita ce ya kamata mu tsaya to sai mu tsaya akai abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik